أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد إن شاء الله za mu tashi marfu'atul asma a karatunmu da muke na wannan littafi na ajrumiya a wannan marfu'atul asma daga nan gurin har zuwa ƙarshen littafin kusan abubuwan da muka karanta a baya ne idan mutum bai gane ba to insha Allah daga nan zuwa ƙarshen littafin mutum zai iya gane su ne marfu'atul asma wannan marfu'atul asma din ba sabon abubuwa bane kusan abubuwa ne wanda ka san su ne kuma za a sake dawo ma da su kuma bayan yayi su anan zai dawo ya sake babin su a shi ne matanin ajrumiya yace babul marfu'atul asma al marfu'atu sab'atu al marfu'atu sab'atu abubuwan da suke da rufu'a guda bakwai ne in dai kaga abu da rufu'a to ɗayan waɗannan guda bakwai din ne sab'atu wahayil fa'ilu farko dai akwai fa'ili fa'ili rufu'a yake sai ka ce ja'a zaidun abinda ake nufi da fa'ili wanda ya aiki ja'a zaidun zaidu ya zo to tunda shi ya aiki za ka ga yayi rufu'a wal maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu lam yusammi fa'iluhu hakan nan maf'uli wanda aiki ya sauka kansa wal maf'ulu da wanda aiki ya sauka kansa sauka kansa alladhi lam yusamma fa'iluhu wanda ba faɗi wanda ya aikin ba kamar ka ce duriba zaidun an da ki zaidu kaga ba faɗi wanda ya aikin ba wal muftada hakan nan muftada wa qabruhu da labarinsa kamar ka ce Allahu rabbuna Allahu muftada rabbuna labari wa ismu kana wa aka wata da sunan kana da ‘yan uwanta, ismu kana ita kana rufu'a take, sai ka ce wa kana lahu, to Allahun nan sunan kana ne, ka gayi rufu'a. Wa kabaru inna da labarin inna, sai ka ce inna laha sai ka ce gafurun, to gafurun nan kabaru inna ne, ka gayi rufu'a. Wa tabi'u lil marfu da wanda ya biyo bayan mai rufu'a, kamar ka ce ja'a rajulun wani mutum ya zo sai ka ce ɗawilun dogo, to ɗawilin nan ya biyo bayan mai rufu'a ne wa huwa arba'ata ashiya su kuma tabi'i abin da zai biyo bayan wani abu abubuwa ne guda hudu anna'atu farko akwai suffa shine wanda ba da misali a cikin sa sai ce ja'a rajulun sai ce ɗawilu wani mutum dogo ya zo kaga ɗawilun nan suffa ce ta rajulun to tunda rajulun ya rufu'a to suffar ma ya ta rufu'a shine anna'atu wal adafu hakan nan adafi shi ma rufu'a yake adafi shi ma rufu'a yake sai ka ce ja'a muhammadun sai ka ce wa zaidun muhammadu da zaidu sun zo to tunda ka ce ja'a muhammadun to duk kalmar da kawo hiritar ka ce wa zaidun shine wal adafu wa tawkidu da kuma tawkidi shi tawkidi shine kamar kawo magana sai ka ce ja'a al amiru sarki ya zo sai ka ce nafsuhu da kansa ko ka ce fasajadal mala'ikatu mala'iku sun yi sujada sai ka ce kulluhumu ajma'una dukkaninsu to shine taukiri wal badalu da badal badali shine badali sai ka ce ja'a zaidun sai ka ce alfarsu zaidu yazo a ashe doki ne yazo to wannan sune marfu'atul asma sunaye ne masu rufu'a duk yadda zaka gansu zaka ga rufu'a suke a yace babul marfu'atul asma marfu'ul as yace marfu'ul asma sab'atun ta'ti bihi ma'lumatul asma'i min tabwibihi a marfu'ul asma sab'atun na'ti biha ma'lumatul asma'i min tabwibiha marfu'ul asma sunaye masu rufu'a marfu'ul asma sunaye masu rufu'a saba'atun su bakwai ne na atibiha za mu zo da waɗannan sunaye guda bakwai ma'alumatul asma'i wanda sunaye ne sananni sanannu min tabawi biha a cikin babobansu ma'ana abin da ya gaya maka a nan gurin gaba ɗaya abubuwan nan guda bakwai da za karanta kowanne za a maka babinsa a gaya maka yadda yake shi yasa ce min tabawi biha za a zo maka da su kowanne a cikin babinsa eh فالفاعل اسم مطلقا قد ارتفع بفعله والفعل قبله وقع والف... فالفاعل اسم مطلقا قد ارتفع بفعله والفعل قبله وقع فالفاعل شي فاعل shine wanda ya aiki ismun suna ne mudulakan wanda kai tsaye kadirta fa ake masa rufu'a in ka ce ja a zaidun kaga zaidu ya zo kaga tun da shi ya zo shi aka masa rufu'a in ka ce ƙala Allahu Allah ya ce to ƙala Allahu fa'ili ne saboda shi ya faɗa shi ne ƙadirta fa ana masa rufu'a ne bi fi'ilihi saboda wannan fi'ilin nasa in ka ce ƙala Allahu an masa rufu'a ne saboda ƙala wal fi'ilu shi kuma fi'ilin da za a kawo ya masa rufu'a kadu wal fi'ilu qablahu waqa amma fa wanda ya faru kafin wannan sunan qablahu waqa waqa fi'ilin da ya faru qablahu kafin fa'ilinsa da kace qala Allahu sai da ka fara kawo fi'ilin shi yasa ce qablahu qala Allahu sai da ka fara kawo fi'ilin qala shine fi'ilin to kun sai kace Allahu fa'ili saboda haka to duk inda za a yi in dai tsarin fi'ili da fa'ili ne to ya zama fi'ilin ya fara zuwa sai ka ce ja'a zaidun kaga zaidun sai da ya fara zuwa amma karka ce zaidun ja'a in ka ce zaidun ja'a za ka koma wani gurin daban in ka ce zaidun ya zahabu shi ma wani gurin za ka tafi daban a'a sai ka fara kawo fa'il sai ka ce ya zahabu zaidun zaidu ya tafi amma in ka ce zaidun ya zahabu ka koma wani babi na mafitar da kaba wani ka shiga wani karatun daban saboda haka to is tsarin fa'ili to ya zama fi'ilinsa ya fara gabatuwa fi'ilin ya fara zuwa duk da shi ma wannan karatun da ya gaya maka akwai ɗauraya amma dai za a barka haka saboda kar a shiga da kai wani wurin da kuma karatun zai bada wahalar ganewa wa wajibin fil fi'ili an yujarrada iza li jam'in aw musannan usnida wa wajibun fil fi'li an yujarrada iza li jam'in aw musannan usnida wa wajibun fil fi'li abin da yake wajibi a cikin aiki an yujarrada a kawo shi mujarradi abin da ake nufi da mujarradi adam ba mujarradi na malaman tasrifi ba an yujarrada a kawo shi mujarradi ma'ana a kawo shi guda daya iza li jam'in iza lokacin da usnida aka jingina fi'ilin li jami'in ga taron mutane aw musannan ko mutane guda biyu anan abinda Imam al-Imrdi yake so ka gane anan wa wajibun fil fi'il wajibi ne a cikin fi'ili an yujarrada a mai da shi mujarradi fi'ili a mai da shi mujarradi abinda ake da fi'ili mujarradi ya zama kwaya daya iza li jam'i iza usnida lokacin da aka danganta shi li jam'in ga jam'i in ka ce in ka ce ja'a zaidun zaidu ya zo kaga fi'ili fi'ilin yana nuna abu guda ɗaya shi ma zaidun shi kaɗai ne amma za ka yi cewa ja'al muslimuna musulmai sun zo kaga nan da ka ce ja'a zaidun zaidu shi kaɗai ne kaga kawo fi'ili guda ɗaya to in suna da yawa ma sai ka ce ja'al muslimuna musulmai da yawa sun zo ba ka ce ja'u muslimuna ba haka in musulman ma guda biyu ka ce ja'a muslimani ja'al muslimani musulmai guda biyu sun zo baka ce ja'a muslimani ba shi yasa abin da yake gaya ma shine kamar da mai mulhara yake gaya maka wa fi wa hidal fi'la ma al jama'a shi yasa an ka kalli qur'ani za ka ga ko da mutane suna da yawa sai ka ji qur'ani ya ce qala zalimuna qala zalimuna in tattabi'una illa rajulan masfura kaga an ce qala ya ce kuma ya ce azzalimuna azzalimai ko a ce qala al-kafiruna qala al-kafiruna kaga kafiruna kaga jama'a ne amma ya ce qala to shine abin da yake nufi ko da fi'ili ko da jama'a suna da yawa to in ka tashi kawo fi'ilin ko su ɗaya ne ko bi ne to sai ka kawo fi'ilin guda ɗaya shine irin su qala zalimuna ko qala al-kafiruna watarzawanan yawma yarawna almalaikata yawma yarawna almalaikata wannan ba shi nake so na dauko ba to shine to to shine wannan abin da yake so ya gaya maka eh yadda yake so ya gaya maka kenan ko da suna ya zama da yawa to in ka tashi kawo masa fi'ilin to zaka iya kawo fi'ili guda ɗaya shine an yi jarada izala jam'in aw musanna usnida fa qul atazaidani faƙul a ta zaidani wa zaiduna ka ja a zaidu waya ji a kuna a faƙul sai ka ce a ta zaidani zaidu guda biyu sun zo kaga ba ka ce a ta ya ba sai ka ce a ta zaidani wa zaiduna za ka yi cewa zaidu da yawa sun zo yadda ka ce a ta zaidani zaidu guda biyu sun zo to kuma haka za ka ce a ta zaiduna zaidu da yawa sun zo ka ja a zaidun kamar ka ce ja'a zaidun kaga kawo kawo shi guda waye ji a kuna dan uwana yana zuwa to shine to da jam'i da mufradi dukkan anan fi'ilin guda ɗaya za ka kawo musu wa qasamuhu zahiran wa mudmara fa zahirul lafz allazi qad zukira a wa qasamuhu zahiran wa murbaran fa zahirul lafz allazi qad zukira wa qasamuhu shi fa'ili da ake magana a kansa yanzu, wa ƙassamuhu malaman nahu sun kasa shi, zahiran akwai fa'ili zahiri, kamar yadda muka faɗa yanzu a taszaidani ko a taszaiduna ko ja a zaidun ko ya ji wa akuna, kaga fa'ili ne a fili. Mai aikin a fili ne, kamar ka ce ƙalallahu kaga Allahu fa'ili ne marfu'i kuma gashi a fili yake to shine wa qassamuhu zahira sun kasa shi akwai fa'ili wanda yake zahiri za ga sunan wa mudmara sannan sun kasa akwai fa'ili wanda yake mudmari lamiri ne sunan za a boye fa zahirul lafzul ladzi qad zikra fa zahirul lafzi shi fa'ili wanda yake mai zahirin lafazi allazi qad zikra shine wanda aka ambata maka a baya wal murmaru suna ashara nau'an kusima ka kumtu kumna kumta kumti kumtuma eh yace wal murmaru suna ashara shi murmari shine kashi goma sha biyu nau'an ya kasu kashi goma sha biyu kamar ka ce eh nau'an kusima haka aka kasa shi kashi goma sha biyu shi lamiri ka kumtu kamar ka ce kumtu kumtu na tashi kaga anan lamiri ne kaga ka boye sunanka kaga qumtu anan fi'ili ne da fa'ili a guri da tu din shine kake nufin kai din qumtu na tashi kaga fa'ilin yana jiki qumna mun tashi kaga na din shine shine shine fa'ilin kaga qumna kaga da qum ne da wannan irin su qumta ka tashi kai qumti kin tashi ke qumtuma kun mike ku biyu qumtunna kun tashi kudewa mata, ƙumtum kun tashi kudewa maza, ƙama ya tashi shi, ƙamat ƙama ya tashi, mana huwa kenan wanda baya nan, ƙamat ta tashi, ƙama sun tashi su biyu wanda ba sa nan, ƙumu sun tashi su dewa, ƙumna sun tashi su dewa mata, nahu kamar ka ce sumtum ama sun azumci shekara. to wannan duka su ne fa'ili ne amma lamiri ne sunan aka ɓoye wa hazihi dama'irul muttasila to waɗannan su ake kira damirai muttasilai wa mislu had dama'irul munfasila su ma damirul munfasil su ma suna iya zama a matsayin fa'ili a ad-damirul muttasil shine wanda muka karanta a baya abinda ake nufi da damiri muttasili shine damirin da yake hada da fi'ili kamar yadda nace nan nace qumtu na tashi to kasancewar an hada tu din da wannan fa'il da wannan fi'ilin shi yasa ake kira muttasili ai da man ittisali shine haduwa qumtu na tashi qumta ka tashi qumna to hada shi da aka yi shi yasa ake ce masa damiri muttasili za ga ko a wajen rubutu ba a raba su to wannan shine damiri muttasili sannan kuma akwai damiri munfasili shi kuma damiri munfasili shine wanda ana iya raba shi kamar ka ce ana ana irinsu na hannu za ka ga ba a haɗa su da fi'ili ba a haɗa su da fi'ili za ga cin gashin kansu suke yi to wannan shine da miri mun fasiri falam ya kuma illa ana aw antumu wa gairu zaini bil qiyas yu'lamu kalam yaqum illa ala kamar ka ce lam yaqum illa ana kaga an raba shi ko lam yaqum lam yaqum bai mike ba illa ana sai ni ni da kadai na mike lam yaqum bai mike ba illa ana sai ni kaga mun fasili ne kaga lam yaqum kaga baka hada lamirin da wannan kum din ba kaga ka raba su kaga akwai bambanci tsakanin qumtu na tashi kaga tu din ta hada ta da fi'ilin kaga lam yaqum illa ana to wannan shine damiri mun fasili aw amtun ko kace lam yaqum bai miƙe ba illa amtun sai ku wa gairu zaini wani fi'ilin da ba wannan ba bil qiyasi yi ulamo da qiyasi ne zaka sani irin su irin su irin su a qumtum irin su ana irin su nahanu irin su huwa irin su hiya irin su hunna shine duk in ka je ka nemo su wannan sune gaba ɗaya sune damirai munfasilai eh wallahu ta'ala a'lamu za mu tashi na'ibul fa'il insha Allah